الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 ga watan rabi'i thani haka ne ko? da biyu ne? to 22 ga watan rabi'i thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa cikin wato zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na abul hassan ashadili rahimahullah inda muke karanta littafin sharhi na wannan littafi na fatuhu rabbil bariya na babban malaminmu profesa muhammad mansur sokoto hafizahullah a wannan kuma shine darasi na 73 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata a gurguje mun karanta wato ukubar wanda wato suke hana zakka a lahira inda mun karanta wani sos da suka zo da suke barazana da tsoratarwa game da mutanen da suke kin fitar da zakar dukiyoyinsu kamar ayar walladina ya kani zuna zahaba wal fidda har zuwa karshenta da kuma hadithin abi huraira da muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man atahu allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra har zuwa karshen hadithin sannan mun karanta hadithin abi huraira shi ma mai dan tsayi hadithin ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alaiha fi nari jahannam har zuwa karshen sa to sannan mun tattauna game da yaushe aka shar'anta zakka to an yi sabani game da lokacin da aka shar'anta zakka amma mafi inganci cikin zantuttukan malamai an farlanta zakka ne a makka sannan kuma an yi bayanin ta dalla-dalla wato nisabinta da kuma waɗanda za a ba wa ita da kuma dukiyoyin da ake fitarwa zakka a madina to wane ne kuma yake zama wajibi ya ba da zakka wajibi ne ba da zakka ga dukkan wanda yake ɗa musulmi namiji ko mace karami ko babba mai hankali ko kuma waninsa to shi nan malam ya yi mana bayanin cewa sharuɗa guda biyu wajibi ne ma'abocin dukiya ya cika su kafin ya bada zakka sharaɗin farko alhurriya wato 'yanci mutum ya zamanto ɗane shi ba bawa ba mun karanta ainihin wato Uh, hadithan da suka yi magana akan haka sannan kuma na biyu musulunci uh, babu zakka akan kafiri ijima'an wannan kamar yadda duk mun tattauna uh, mawannafin littafin ya yi bayanin cewa ba sharaɗi ba ne sai namiji kawai zai ba da zakka ko sai baligi ko sai mai hankali ya ce amma game da cewa zakka wajiba ce akan maza ba sai iya maza ba kawai wannan ijima'i ne zakka tana wajaba har akan mace kamar yadda take wajaba akan namiji to balaga da hankali ne malamai suka ƙari juna sani shin akwai zakka akan dukiyar ƙaramin yaro da mahaukaci to an samu a kawal guda biyu kaulin farko suka ce zakkar wajibi ce a dukiyar yaro da mahaukaci kuma wannan shine ra'ayin jumhur kuma shine kaulin umar da abdullahi dan umar da aliyu da aisha da jabir allah ya kara musu yarda kauli na biyu kuma shine kaulin da aka ce zakka ba ta wajaba a cikin dukiyar waɗannan mutane guda biyu karamin yaro da kuma mahaukaci imma dai mutsalakan ko kuma a wasu daga cikin dukiyoyin wannan shine ra'ayin hanafiya kuma shine ra'ayin da aka ruwaito daga wasu cikin salaf shi ma dai a ƙarshe dai rajihin zance shine ƙauli na farko domin ƙarfin dalilansa cewa zakka wajiba ce har a cikin dukiyar ƙaramin yaro da mahaukaci to bayan nan kuma sai muka shiga gabar da malai ke cewa zakatun na kadai wanda muka ce nisabin zakar zinare da azurfa shi zinaren ya zamto ya kai 20 na dinaran ita kuma azurfa ta zamto ta kai dirhami 200 sannan abin da yake wajibi a cikin dukiyar da ta kai wannan mikidarin shine rubul ushir idan ta shekara cikakkiyar shekara kuma ta zama mallakar mutum ce cikakkiyar mallaka to sai mala yake cewa kaga a nan akwai sharuɗan da wajibi ne a cika su a cikin dukiya kafin zakata wajaba a ciki na farko shine ta kai nisabi in zinariya ce ko azurfa shine kamar yadda aka yi bayani shi ma ga hadithai nan da muka karanta da suke bayani akan cewa lallai dukiya sai ta kai nisabi za a cire zakata to malam ya fara mana bayani lokaci ya ƙure yanzu za mu tashi akan wannan annakadain din alal mu'allif rahimahullahu ta'ala yace fa nisabul fidda nisabun azurfa khamsu awaqin ukiya biyar nisabun azurfa ita azurfa sai ta kai nauyin ukiya biyar wannan ukiya biyar ɗin ka koma can ƙasa shine ita awaƙin ɗin jam'i ne na ukiya ita kuma ukiya ɗaya wahiya ta sawa arba'ina dirhaman ko ta sawi arba'ina dirhaman tana daidai da dirhami arba'in bilittifaq fatakunul a hamsu awaƙin musawiyatan mi'atai ko mi'atai dirham sai zamto kenan in aka ce ukiya biyar to tana daidai da dirhami 200 dirhami 200 shi ke daidai da ukiya biyar ita kuma duk ukiya ɗaya tana daidai da dirhami 40 kaga 40 sau biyar 200 kenan to wannan ukiya biyar ɗin ita ce take daidai da dirhami 200 min alfiddatil khalisa daga tsantsa ko tatacciyar azurfa wanda wannan dirhami 200 shi yake daidai da kuma giram 595 minal fidda na azurfa idan yanzu ne za a ɗora shi akan gram to wannan ukiya biyar ɗin aka ɗora ta a gram za a ga tana da gram nauyin gram 595 da azurfar da nauyinta ya kai gram 595 to wannan ta kai nisabi haka za a cire mata zakka wa nisabun zahab nisabun zinare shi kuma 20 na dinaran shine dinare 20 wannan dinare 20 din nan shi yake daidai da 20 na mithqalan yake daidai da mithqali 20 shi kuma mithqali 20 din nan shi yake daidai da gram 85 min adh-dhahabi wato na zinariya iyar wato arba wa ishirin idan za a yi amfani da ma'auni saboda wato ma'aunin iri daban-daban ne akwai ma'aunin da yake arba wa ishirin iyar wato ma'auni ashirin da hudu shi yake daidai da gram tamanin da biyar akwai kuma wanda an aka auna shi iyar ɗin ma'aunin zai ba da ma'auni 21 wanda wannan ma'auni 21 shi zai bayar da gram 97 akwai kuma ma'aunin iyar wato 18 shi kuma an auna shi da ma'aunin da iyar ɗin wato ma'aunin yake ba da 18 to shi kuma 18 ɗin a wannan ma'aunin shi yake daidai da gram 113 so kaga wannan malam ya kawo maka shi dan in ka je wajen masu harkar to duk za ga suna da wato da akwai wanda yake harkar gol a nan kila zai fi gane karatun fiye da wanda ba shi ba wannan duk ma'aunai ne da haka in mutum ya tafi yanzu da azurfarsa ko da zinaransa to duk suna da wannan mi'iyar din wato wannan ma'aunan wannan an auna shi za ka ga 24 sa shi ke daidai da gram 85 wani kuma an auna shi zai zamto miyar din zai zama 21 sai ya zamto daidai da nauyin gram 97 akwai kuma iyar din da zai zama 18 in an auna shi kuma nauyin iyar 18 shi yake bada gram 113 to kaga ya danganta da irin idan iyar din da yake bada ma'auni 18 ne to kaga sai sai zinaran ka ya kai gram 113 sannan ya kai nisabi idan iyar din mai bada awo 21 ne to sai kilogram wato sai gram din ya kai shi kuma 97 sannan zinaran kai isa zaka haka kuma idan iyar din yana bada ma'auni 24 ne to shi kuma gram din zai zama 85 ina fata gane to wannan sharadi na farko kenan ma'ana dukiyar ta kai nisabi sharadin shine dukiyar ta kai nisabi injiniya nisabun bana nawa ne da yake yana caccanzawa wani ya dan duba mana suna sawa ko da yaushe a abin nan ina san da ya kai kusan miliyan biyu ne da dan wani abu ko abin nan amma dai a duba kafin mu gama karatu da haka dai sharaɗin farko na nisa na zakka shine sai ya kai nisabi akwai gabar da zamu zo wanda zamu yi maganar naira ko takardun kuɗi kafin mu zo sai ku duba mana nawa ne a nisabin naira na biyu an ya hula alaihi haul wannan idan azurfa ce dirhami 200 ta kai dirhami 200 to sai ta shekara idan zinare ne ya kai dinar 20 to shi ma sai shekara ta kewayo akan wannan dinar 20 din sharaɗi na biyu kenan kenan ko da mutum kudinsa sun kai nisabi in ba su shekara ba ba zakka wa yushtaradu fi kullil amwal sharaɗi ne a kowane nau'i na kuɗi ma adal mahasulati zira'iya banda abin da ake samu a cikin noma shine mahasulati zira'iya abin da ake samu a noma banda shi sharaɗin kowace dukiya da za a ba da zakata banda kayan noma to wannan shine sharaɗin shine sai shekara ta kewayo akan wannan dukiyar abinda kawai babu sharaɗin sai shekara ta kewayo shine kayan noma amfanin gona amma duk wata dukiya da ba amfanin gona ba sharaɗinta na biyu bayan ta kai nisabi kuma sai ta shekara fa inna allaha azza wa jalla qal amfanin gona Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a kansa ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi wato ku bayar da zakkar amfanin gona ranar girbinsa shi ba sai an je an shekara ba da mutum ya gama nomansa ya yi girbi aka ga adadin abin da aka samu shi ma za mu karanta shi a can gaba idan adadin abin da aka samu ya kai wusuki 300 to abin da ka noma ya isa zaka sai ka cire haƙƙin Allah na zaka shi kuma idan noman damuna ne ɗaya bisa goma za ka bayar idan noman rani ne kuma ɗaya bisa ashirin za ka bayar ina fata an gane rawa ibn maja anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulahu wato ibn maja ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam fadin sa da yace la zakata fi mali annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zaka a cikin dukiya hatta ya hula alaihi alhaul har sai ta shekara idan yanzu misali miliyan biyu ne nisabin zaka to in ka same ta a yau ba kawai sai a ce cire zaka ba sai ta shekara biyu ai sai ta shekara a hannunka ma'ana idan ka same ta 27 ga watan Nuwamba sai ka samu naira miliyan biyu to yanzu sai 27 ga watan Nuwamba na 2022 shine kaga shekara ta kewayo akan wannan sannan sai kuma ka cire zakar ainihin wato wannan an samu miliyan biyu da dubu talatin da uku da ɗari shida miliyan biyu da dubu talatin da uku da ɗari shida nawa miliyan biyu miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin da takwas da ɗari tara da sittin na injiniya na jiya ne? to to na jiya to kai kuma na yau ne? na shekaran jiya? na? to eh shi shi yawo to kaga na injiniya kamar ismo eh ismo academic ina ganin abin nan nasa ko eh bambancin da ya kaga kowane da ya haura miliyan biyu na uku an ya kuna milkan kamilan wato ana gaya mana sharuɗan da sai sun cika za a fitar da zaka sharaɗi na farko muka ce shine me na'am nisabi yawa abin dukiyar ta kai nisabi sharaɗi na biyu fa zamanto shekara ta kewayo akan dukiyar sharaɗi na uku to shine mala ya ce an ya kuna milkan kamilan ya zamto kuma dukiyar mallaka ce cikakkiya ta mutum guda an gane ko yawwa kar ya zamanto join ventures da ake fara ko kar ya zamanto wani haɗin gwiwa ne na wannan ya kawo wannan ya kawo sai dai idan kowa abin da ya kawo ɗin shi a karan kansa jarinsa ko shi a ɗinsa ta kai nisabi ina fata an gane amma lalle lalle kowa jarinsa in ba ma mutum ɗaya bane yake juya kuɗin to ya zamanto jarin kowa ya kai wannan adadin shekara in ta zagayo kowa jarinsa ya kai wannan nasa shine milkan kamilan kenan ya zamto miliyan biyu dinnan da ɗaruruwan da aka ambata in ya zamto ba na mutum ɗaya ba ne wannan yana da ɗari biyar a ciki wannan yana da ɗari bakwai wannan yana da ɗari biyu to duk ba zaka a kansu duka don duk ba wanda ya mallaki nisabi na fata an gane لأن الله عز وجل أضاف الأموال إلى أربابها domin ubangiji mai girma da ɗaukaka ya jingina dukiyoyi zuwa ga masu su to kaga in kuma aka ce miliyan biyu nan kuku uku ne kaga ba taka bace taku ce kuku duka kama fi kauli kamar yadda zo cikin faɗin Allah ta'ala wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum da waɗanda akwai wani haƙƙi sananne da suke cirewa na zakka fi amwalihim a cikin dukiyarsu wa ƙaunihi da faɗinsa khudh min amwalihim sadaka ka karɓi sadaka daga dukiyoyinsu to kaga wannan duk an jingina dukiya zuwa ga rabbiha ko sahibiha wa nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allah azza wa jalla farada alaihim fi amwalihim sadaka lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka ya farlanta zakka ko sadaka a cikin dukiyoyinsu a kansu wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 1395 imam muslim hadithi na 19 zakatul zakatul awraqi an-naqdiyya al-bankanut kenan banknot ko banknot to kaga shine shine kaga kudi na takarda kenan ko yawwa to shine zakatul amwal annaqadiyya wato zakar al'aura kai zakatul auraq annaqadiyya wana zakar takaddun kuɗi albank note din wato yake cewa ka koma can ƙasa za ga li sheikh muhammad taqi usmani bahthun qayyim haula mas'ala wannan malamin a sheikh muhammad taqi usmani yana da wani research da ya yi mai matukar kima akan wannan matsalar wa kada arabahu ala wato majma'il fiqhi al-islami wato wanda ya gabatar da shi a gaban wato wato abin nan majma'ul fiqhi fiqhu al-islami fi dauratin mu'tamaruhu bil kuwait wato a gaban wannan majalisin na ko kuma wannan ainihin wato haɗaka ta manyan malaman wato musulunci a wata daura wadda aka haɗa ta a kuwait a shekara ta wato 1409 wadda ta yi daidai da 1988 miladiya sannan aka buga wannan littafin ko ya buga shi fi buhuthin fi ƙazaya fikihiyya mu'asira wato darul kalam a thaniya dimashq shi ma kuma a shekara ta 1432 a wanda ya daidai da shekara ta 2011 miladiya a daya wato ga watan mujalladinsa na daya kai shafi na 139 zuwa shafi na 192 wanda yake da sha'awar sake wato bincike yake son ya ƙara samun bayani zai iya koma cikin wancan research din da wannan malamin yayi min al-masail al-muhimma al-mu'asira yana daga cikin mas'aloli masu matukar muhimmanci waɗanda suka zo a wannan zamanin namu mas'alatu umulatul waraqiyya wato mas'alar takaddun kuɗi allati yata'amalu an-nasu biha wanda mutane suke mu'amala da su al-yawm a yau wa qad takallama fiha ahlul ilm malamai sun tattauna akan irin takaddun kuɗi da muke amfani da su a yau kalaman mustafidan wato magana wadda take mai yawa kuma wadda take ta shahara wa qad aftat bihi hay'atu kibarul ulama wato hay'atu kibarul ulama bil mamlakatil arabiyyati saudiyya wato sun bayar da fatawa game da ainihin wato takaddun kuɗi huwa shine anna hadhihi al-awraq suka ce waɗannan takaddun tu'tabaru naqadan za a ɗauke su a matsayin kuɗi qa'iman bi zati da suke cin gashin kansu da aka azahabu wal fidda daban su ma wa'annan tunda dai an yarda suna aiki irin na azahabu wal fidda ana iya daukar su a bayar a siya abu ko a baka kai ka bada abu to sun zama ainihin wato wato ana daukar su a matsayin su ma kuɗi ne masu cin gashin kansu an fahimta wannan hai'a din wato ta kibaru ulama a wato sun karrara wannan hai'a din ta karrara wannan a rakam na goma wanda aka yi shi a wato sha takwas ga watan hudu ko sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari uku da casa'in da uku hijiriya ƙalu suka ce li'anna shari'atar islamiyya suka ce domin ita shari'ar musulunci lam ta hasuri thaminatu fi zahabi wal fidda bata iyakance athamina abu mai kima mai daraja kudi a cikin zinari da azurfa kawai ba fa kullu malin muqawwamun dukkan wani kudi mai kima i'tamadan nasu alaihi da mutane suka dogara a kansa fi ada'i wa za'ifin nuqud wajen abin da ya shafi hada-hada ta kudi abin duk da mutane suka dogara a kai yake bayar da waza'if aiki irin wanda kudi yake bayarwa fa inna ya akhudhu sifatat thamina to shi ma zai iya daukan sifar kuɗi wa min thamma daga nan ne ya suluhu an ya kuna naqadan wannan abun ko menene shi ya halatta ya zama kuɗi na fata an gane yanzu ba ga wani lokaci a nan an yi amfani da wuri ba ma tsofaffi suna cewa an yi amfani da wuri kuma za a zo a kalli kaya a cikin kanti a yi ciniki kuma a miƙa ma wuri ka karɓa saboda wannan lokacin yanzu zai raba ka da wuri saboda yanzu mutane ba a yadda wuri kuɗi ba ne amma wancan lokacin kuɗi ne ko yawwa ko irin kwabo mai huda ko mai kaza mai kaza duk da aka yi a da mutane sun yarda gashi dai wata wani karfe ne amma wani zane an masa wani zaiba kuma mutane sun yarda kuɗi ne a kirgo wa'annan sulallan a miƙa ka ɗauki kayanka masu ƙima ka miƙa to tunda mutane suna ta'ammuli da su mutum ya ɗauki kayan kuɗi ya bayar a ɗauki wa'annan sulallan ko wannan takardun a miƙo masa kuma ya karɓa a matsayin iwak na abin da ya bayar na kayansa shikenan in ka je can ma haka ne can ma haka ne duk an yadda ana amfani da su yanzu tunda muna amfani da nerori da muke amfani muna Najeriya ana amfani da naira duk inda ka shiga da ita a duniyar Najeriya zaka siyi kaya ko trailer nawa ne ko na miliyan nawa ne zaka iya zuwa ka ba da wannan takardun na naira a baka wannan abu ko kuma kai kana da kayanka masu tsada a cikin kanti ko a store ko a wani guri mutum ya zo ya baka wannan tarin takardun a kirga a lissafa a ce sun cika kuma ka ɗauki kaya ka bara ka yadda kuɗi ne shi ma yadda kuɗi ne can ma an yadda an yadda kuɗi shi kenan kawai ya zama kuɗi na fata an gane mala yake cewa wa qad lawaha shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ila hadha al ma'na haythu qala fa idha sarat al fulus athmanan was mun karanta wa qad lawaha shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam ibn taymiyyah yayi ishara shine lawaha yayi nuni yayi ishara ila hadha al ma'na izuwa ga wannan ma'anar haithu kala inda ya ce fa'iza saratil fulusu asmanin idan fulus suka zama su ma an yadda kudade ne kamar naira kamar dala kamar dukkan shine fulus mutane suka yadda wannan fulus din asmanin kudi ne wa sarafi hal ma'ana kuma ya zama akwai ma'ana irin ta kudi a cikinsu falayu ba usamanun bi samanin ila ajalin kaga kenan ba a siyar da kudi da kudi zuwa wani ajali ba a musanyan kudi da kudi zuwa wani ajali ina fata an gane ba a musanyan kuɗi ka ba da kuɗi za a baka kuɗi a ce sai an jima inda za a yi musanye sai dai yadan biye ne ko yawwa ka duba majmu'u fatawa mujalladi na 30 shafi na 472 wa qala sallallahu alaihi wasallam wa amma dirham wa dinar wa amma dirham wa dinaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma dirhami da dinari fa to ok to wa qala rahimahullah magana shekul islam ko afwan wa qala rahimahullah yace wa amma dirham wa dinar shekul islam rahimahullah yake cewa amma game da dirhami da dinari fala yu'rafu lahu haddun dabi'i wala shar'i bal marji'uhu ila al'ada yace amma game da dirhami da dinari ba a san wata iyaka tasa ba a ɗabi'ance ko a shar'ance ba shi da wata iyaka da za a ce a'a kaza ba zai iya zama ya wakilci zinare da azurfa ba sai kaza ba shi da wani iyaka a ɗabi'ance a mu'amalar mutane a shari'ance haka bal marji'uhu ila al'ada kawai makomar abin yana komawa ne zuwa ga al'ada yanzu wannan kuɗaɗen da kake amfani da su takardar naira sai ka je ka siyo gwal ɗin da shi ko kana iya zuwa gwal ɗin yana nan ɗanyen gwal ɗin sai ka miƙa naira sai a baka shi ko a baka azurfa ka miƙa naira a baka azurfa na fata gane kaga kenan ashe ba shi da wani haddi ɗabi'i wala shar'i marji'u ila al'ada idan mutane suka yadda cewa a yanzu jarida ta zama kuɗi misali ko mutane suka yadda suka kuma suka suna yin tabadul da ita a bayar su bayar a karɓa a basu suka yadda shikenan abin da ya sa da ake wannan bayanin kawai wani ya zo ya makale ce ai al-zahabu wal fidda kawai ake wa zakka mutum ya ga tarin nerorin kudi a ce ai ba zakka akan naira babu wani aya ko hadisi da ta ce naira da za a iya samun wannan shubuhar ko wani ya zo ya ce a ai duk ka gaya mun inda aka ce akwai zakkan naira sai dai az-zahabu wal fidda da Allah ma ya ce wayanda wallazina yakanizuna az-zahaba wal fiddata aka ce masu hana zakkan ma ce akai wanda suke taskace zinare da azurfa waye ce naira waye ce dala da aka ba zakka a cikin dala ba zakka a cikin naira ba zakka don wani zai iya busar iska in ya sha shayin sa ko ya sha koko da kosai sai sai abin nan ko to shi sa malai yake ta wannan bayanin cewa su shi kudin wato duk abin da mutane suka yarda kuɗi ne kawai ya zama kuɗi kuma da haka hukuncin kuɗi zai hau kansa da haka zakka za ta iya hawa kansa kamar yadda ta hau sauran ragowar abubuwa na dukiya malam ke cewa wal istilah wato bal marji'uhu ila al'adati wal istilah bal marji'uhu makomar wannan abun ila al'adati tana komawa ne zuwa ga al'adar mutane wal istilah da kuma istilahin mutane yanzu kaga a istilahinmu in aka ɗauko wato aka ɗauko a istilahinmu yanzu aka ɗauko mai hoton murtala nawa kenan istilahinmu ne wanda in aka ɗauko mai hoton awwalawo nawa kenan na'am ɗari kenan in aka ɗauko mai hoton sardauna na'am to waya jikin ɗari biyar ma to tafawa balewa ne ko yawa an aka dauko mai hoton tafawa balewa kaga duk wannan istilahat ne na'am dari dari biyar to to zik ne a jiki to dubu ɗaya ba eh wa to aliyu me to to kaga to kaga wayannan wayannan kaga duk istilahat ne asma'un sammaitumuha ko ka gani istilahat shine ma'anar istilahi wannan sai a dauke ta ce yayi ta kaza ce wannan a dauke ta istilahi wa zalika li'annahu fil asli la yata'allaqu al-maqsud bihi wa zalika abinda yasa haka li'annahu sabida fil asli a asali la yata'allaqu al-maqsud abinda ake nufi bai da alaka bihi da wannan abu balil garadu manufar kawai an ya kuna mi'yaran ya zama wani ma'auni lima ya ta'amalu bihi da abinda mutane suke mu'amala da shi shine kawai asalin da ba akan wannan ake magana ba amma yanzu manufar shine me mutane suka dauke shi ma'auni da suke ta'ammuli da shi a Najeriya naira misali kenan kawai ta zama ma'auni a koma cikin dai shi majmu'ul fatawa din mujalladi na 19 shafi na 251 wa qala shaykh muhammad bin uthaymin rahimahullah yace ar-rajihu fi hadhihi al-umulat anna az-zakata fiha wajiba Sheikh Uthaymeen yake cewa rajihin zance ma'ana zance mafi rinjaye game da irin waɗannan kuɗaɗe na takardu zakka a cikin su wajiba ce mutlaqan wato babu wani kaidi sawa'un qusida bi tijaratu aula an yi nufin yin kasuwanci da irin su ko ba a yi nufin kasuwanci da su ba zakka ta wajaba a kansu ko ana juya su ko ba a juya su indai sun kai nisabi mallaka ya zama to wanda yake da su mallakinsa ne shikenan shekara ta zagayo mutum zai yi lissafi ya bada zakkar su a koma cikin taujihun ragibin ilakhtiyarati sheikh ibn uthaymin a safa na 192 da kuma duba a sharhul mumti mujalladi na 6 shafi na 101 bi ayyin naqadain tu'tabaru nisab al-umulat al-waraqiyya bil dhahab aw bil fidda wai cikin waɗannan naqadain wato zinare da azurfa a cikinsu wanne ne za a yi la'akari da shi ya zama nisabun takardun kuɗi yanzu misali in za a yi nisabun zakar naira to da zinare equivalent naira kaza ne equivalent to zinare kaza za a yi ko kuma da azurfa za a yi na fata an gane bi ayyin naqadain cikin zinare da azurfa wanne ne a cikinsu na atabiru nisabal umulat za mu ɗauke shi ya zamanto mun fassara ko mun yi ta'ammuli da shi wajen nisabun takaddu alwaraƙiya al'umulat alwaraƙiya takaddun kuɗi da shi bi zahabi au bil fidda shin da azurfa ko da zinare yara fariqun min ulama min ulama mu'asirina wato wasu daga cikin malamai na zamani suna ganin i'tibara zakatul auraki annaqadiyya a yi la'akari wajen zakar takaddu na kuɗi bi nisabil fidda da nisabin azurfa wasu sun ce azurfa za a ɗauka da ita za a dinga ma'aunin naira a ga yanzu misali an ce azurfa sai ta kai dirhami 200 to duk dirhami ɗaya kuma zai kai naira nawa a kuɗi sai aka cewa misali duk dirham ɗaya yana daidai da naira kaza to naira kenan misali misali a ce misali duk dirhami daya yana daidai da naira dubu ashirin misali to sai a ce dubu ashirin sau ɗari biyu misali da bayar ina fata an gane idan kuma misali aka ce a duk dirham daya yana daidai da naira dubu misali biyar to sai a ce dubu biyar sau ɗari biyu kun fahimci misali shine ma'ana aka ce shin da azurfa za a dinga la'akari wajen gano nawa ne tunda ita ce da ya ma'aunin na farko da haka in kana so ka gane zakkar kuɗi naira da kake kashewa to ai ba za ita a karan kanta naira ai ba za ka iya gano miƙidarin ta ba da balu ɗinta sai ka komar da ita ka kwambatin ɗinta to zinare ko azurfa to da haka in kai kwambatin sai ka ga cewa alfibba guda ɗaya wato dirham ɗaya yana daidai da kuɗinka na najeriya naira nawa to wannan adadin shine zai baka idan kana da naira kaza ita ce take daidai da dirham 200 kudinka ya kai zaka na fata an gane to wasu malaman suka ce gaskiya da azurfa za a dinga ainihin wato za a dinga yin kimar kudin takarda likaunihi mujma'an alai suka ce saboda ita ce duk an yi ijma'i akanta ba sabani akan dukkan malamai sun yadda ba sabani akan ayi wato takaddun kuɗi a dinga kiyasun su ko yi musu kima da alfidda azurfa wali anna taqdira bihi anfa'u lil fuqara suka ce kuma a- ya zama shine ma'auni to sai ya fi amfana talakawa a ɗauki azurfa ta zama da ita ake auna kuɗin takarda to wannan hatta ga talakawan da za a ba wa zakar sai wannan ya fi musu amfani baina ma zahaba akharun a lokacin da kuma wasu cikin malamai su kuma suka tafi ila atibariha bi nisabi dhahab suka ce a za a yi la'akari da zakar takadda wato kudi na takadda wato da nisabin azur zinare kaga ishiruna dinaran kenan ko eh kaga kenan sai a duba dinare daya yana daidai da naira nawa dinare daya yana daidai da naira nawa dinare daya yana daidai da naira nawa to sai kaga idan aka dauki kaga misali in aka ce dinare daya yana daidai da dubu ɗari misali to sai a ce dubu ɗari a sau ashirin kaga nawa kenan ba miliyan biyun da muke magana ba ko yawa to wannan shine wasu suka ce da- da zinaran za a yi ba da azurfa ba suka ce la'annal fiddata hujjarsu su kuma waɗannan ɓangaren na malamai suka ce domin ita azurfa kad ta gayyara ƙimatuwa ƙimata ta caccanza ba da asirin nabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kimar ita azurfa sai canza wa man ba'dahu da duk waɗanda suka zo bayansa hatta lam tu'adda laha qima tuzkar har sai da aka kai ta dinga faduwa ta dinga faduwa har sai ta ta zama ba ta da wata kima da za a iya ambata a ce ga kimarta ma'ana sai da aka kai lokacin da martabar da kimar azurfa ta dinga zubiya ta dinga faduwa ta dinga faduwa har sai da ya zama to ba ta da wata kima da za a ambata to tun sun ce tunda tana iya zama haka wani lokaci ta zamanto ba mata da balu gaba daya to ai bai kamata ta zama ma'auni ba Allah ya sa kuna gane karatun sai ce bi khilafi zahab sabanin zinare fa inna qimatahu tu'tabaru thabita ila haddin kabir suka ce fa inna qimatahu domin shi kimar azhab zinare tu'tabaru ana la'akari da cewa sabita har yanzu kimarsa tana nan duk inda ka je a duniya gold har yanzu yana da kima ila haddin kabir zuwa ga wata iyaka wadda take mai girma ba wani yanki ko wata ƙasa da za a ce gol ba shi da daraja na fata an gane to suka ce ga abin da darajarsa ba ta faduwa ko da yaushe kuma kudi inda ka je yana da balu yana da kima to da shi ya kamata a dinga wato kiyasin zakkar kudi na takarda ba da azurfa ba wa hadha al thani sai malai ce wannan ƙaunin na biyu huwa atibaruha shine ma'ana la'akari da ita nisabin kuɗi na takarda bi nisabi zahabi da nisabin zinare a ƙawa to gaskiya wannan ya fi ƙarfi lima takaddama saboda dalilin da ya gabata wali annaha aqrabu li baqil ansiba kuma suka ce domin ita auna zakka ta kuɗi da zinare to wannan ya fi kusa li baqil ansiba ga ragowar kashe-kashe ko rabe-raben zakka da ake da shi fi zakati a cikin zakka ka khamsin min al-ibn kamar raƙumi biyar wa arba'ina min al-ganam kamar tumaki ko awaki arba'in wa nahwi zalika da makamancin haka falawi'tu bira inda za a yi la'akari bi nisabil fidda da nisabin azurfa lakanan nisabu shay'an tafiyan to zai zama nisabin bai kai wani abu ne da bai ta haka ya karya ba in aka ce da azurfa za a yi tunda dai an san kimata bata kai ta zinare ba to zai zama to in aka tashi sai ga bata ta haka ta karya ba zakar kad la yusawi thamana shatin wahidin kila ma an cire zakar za ga ko kuma an kai ta yi kasan da ba za ma ta yi daidai da kudin akuya guda ɗaya ba amma zinare duk yanda ya kai ga faduwarsa ƙasa yana da kima to shi sa su suna ganin a in an tashi yanzu duk masana wayannan islamic researchers din da ɗazu injiniya ya ambata da sauransu duk wannan shine fa aikin su ilimi ne mai zaman kansa wannan suke zama ko da yaushe a ga cewa ya ta hau ya sauka zinare yanzu a in kana kallon labarai zaka dinga ganin suna nunnuna irin wannan sai dai tunda alƙaluma ne kuma ba ilimi ne da kai a gurin ba ba ka iya gane ya dai ka ji an dan sa wani dan kiɗa haka kamar irin su aljazira da waye sai ga an zubo wasu alƙaluma sai ga an share su sai ga an yi wani tebul sai ga an goge shi me yake nufi su ahlul zikir akan abin sun gane mai abin wani kullun a abin da yake kallo a labarai ma wanne yake kallo ba karatun da yake gane a irin wannan in ka ga ya zuba labarai ido shi ba wannan yake so a abin nan ba kamar yadda wani da an zo magana support to shi labarin da yake so ya ji kenan ya ji chelsea ya aka yi da da ita da barcelona da waye da waye shi wannan ne yake kayatar da shi to za ga kuma ana duk zaurancen da aka yi a wannan yana ganewa an fahimta to haka su ma za ga wancan su ma akwai wanda suke ilimin su kenan bangaren su kenan kullum aikin su shine su yi kokarin combating din abubuwan shi sa za ga in ka duba waya ka tunda yanzu an samu ci gaba ga application da sauransu za ga kullum abubuwan ana samun updating kaga yanzu yanzu da aka duba aka ce wannan na shekaran jiya ne wannan na jiya ne to kila akwai na yau kila gobe ma za a sake yi a kuma dorawa jibi ma za a kuma yi to shi sa da za ka ga in aka tashi kawai guda ɗaya ne kawai an fitar sai kuma wata shekara da za ka sai dai ka samu ta kalanda ba application da wayoyi da sauransu sai dai kawai an fitar da kalanda ta shekara a ce nisabin zakka kaza ne shikenan duk in ka tashi kai in malami ne ka tashi ba da fatawa sai dai ka dinga ba da fatawa da wannan kalandar amma yanzu kaga kullum abin ana samun caccanzawa shi yasa lokacin da wannan ya tambaya aka bashi fatawa kudin nisabin zakka kila zai bambanta bayan wata ɗaya ko wani ƙasa da haka ko sama da haka wani ya tambaya ya ji kuma nisabin ya canza ko ya yi sama ko ya yi ƙasa mafhum a koma cikin fiqhuz zakka na ad-doktor Qardawi mujalladi na ɗaya shafi na 286 da kuma fiqhul islami wa adillati ko wa adillatu shi kuma mujalladi na biyu shafi na 760 wa sayyihu fiqhus sunna na abi malik mujalladi na biyu shafi na 20 faslun fi zakatil ghanam wato fasalin da zai tattauna akan zakar alganam an ni'am kai zakatun ni'am eh ko faslun fi zakatin ni'am wato fasalin da zai magana akan zakatun ni'am wato zakar dabbobin ni'ima قال المصنف وهي الإبل والبقر والغنم معلوفة أو صائمة عاملة أو مهملة ما لك النعم وهي الإبل دبوب النعمة سنة راقمة والبقر دشانو والغنم da ƙananan dabbobi alganam tumaki da awaki duk suna shiga cikin alganam kamar yadda shat shat ita ma kana iya kiran tinkiya shat akuya ma kana iya kiranta shat amma in kowanne sunansa ake so shine akwai abba'an akwai alma'az an fahimta to ba'an sai zama tumaki ma'az sai zamanto awaki amma aka ce ganam duk guda biyan sun shiga ciki tumaki da awaki ma'alufatan wato ma'alufatan waɗanda ba sa fita kiwo su ne ma'alufa wanda kawai a gida aka ajiye su kawai malam zai ɗauko su zai mana bayani a kansu amma dai ma'alufa su ne waɗanda ake kiwata su ana siyo musu harawa a zo ba fita da su ake suje su ci ciyawa ta baci siddin tafi sabin lai ba shi mai su a ajiye su yayi kawai yake yake yake siyo musu harawa da dusa da kaikayi da kaza da dawa da waye ake figa musu suna ci an gane sa'au sa'imatan ko kuma dabbobin nan na ni'ima sa'imatan na kiwo ne waɗanda ake fita da su makiyaya a je su kiwo kuma a kaɗo su a da su amilatan na aiki ne au muhumalatan ko kuma sagagatattu ne an fahimta eh sagagatacce shine wanda baya aikin fari baya na baki kawai gashi nan dai ba a abin nan an fahimta shine muhumala yake cewa amilatan haka aka fassara mana a karatunmu da tsoro amilatan ma'aikata kamar kila ko ana harkar sufuri da su a ko guraren da za ga dabbobin na ana harkar sufuri da su ko kuma ana noma suna huda da sauransu ko ko ana dora musu kaya ko wani abu mai kama da haka to wayannan su ake kira amila muhumala kuma su ne sagagatattu wayanda ba a ba a noma da su ba a kaza da su ba duk ba a yi wala tajibu ala gairiha zakka ba ta to wayannan su ne dabbobin da ake yin zakka a kansu kaga kenan tun abunan in ka faro daga sama kaga tamaniya ta azwaj min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'z ithnayn ko sannan wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn kaga nawa kenan takwas kenan shi sa Allah ya ce tamaniya ta azwaj kaga kenan akwai raƙumi akwai taguwa ko a ba taguwa taguwa ne ai ko akwai raƙumi akwai taguwa sannan akwai sa akwai saniya ko sannan sai kuma akwai tinkiya akwai rago akwai kuma akuya akwai dan akuya to waɗannan su ne tsamaniya ta azuwaci to su ne wa'inda zakka take wajaba a kansu wala ta jibo ala gairi ha zakka ba ta wajaba a kan wasunsu min alkhaili na dawakai wal bigal da alfadarai wal hamir da jakuna wal raqiq da bayi wala fil mutawallidi haka ma babu zakka cikin al mutawallidi min ziba daga irin wanda aka yi barbara aka haife su daga bareyi walganam da awaki wani lokaci zaka ga ana samun wato barbara tsakanin bareyi da kuma ainihin wato awakai ina fatan gane to in aka tashi wani lokaci sai ga an haife ta ita ba akuya ba ita ba barewa ba almutawallid kenan minaz ziba wanda aka samu ainihin wato haɗuwa tsakanin azziba da alganam aka haife ta to wannan su ma haga suna cikin bahimatul an'am haga ta zama muzabzaba bai na zalika an gane an samu an samu wato wato wato wata irin wata irin wani irin haɗin gwiwa tsakanin namun daji da na gida to wannan haɗuwar namun daji da na gida su kuma sai suka haifar da ita to ita shi sa ita ba cikakkiyar dabbar gida ba ba kuma cikakkiyar dabbar daji ba ta wannan ita ma tana cikin wanda babu zaka a kanta kamar yadda mala ya kawo ajma ahlul ilmi rahimahumullah yace malamai ma'abota ilimi Allah ya yi musu rahama sun hada ala wujubi zakati fil an'am akan wajabcin zakka a cikin dabbobin ni'ima wa hiya thamaniyatu azwaj sune dangogi guda takwas kama zakaraha Allah azza wa jal kamar yadda Allah mai girma da daukaka ya ambata fi kitabi a cikin littafinsa thamaniyata azwaj yace dangogi ne guda takwas min ad-da'an ithnayn daga tumaki akwai guda biyu tinkiya da rago wa min al-ma'ad ithnayn kuma daga cikin awaki ma akwai guda biyu shine ainihin wato akuya da kuma dan akuya ila qauli har zuwa fadin Allah ta'ala wa min al-ibil ithnayn daga cikin raƙuma ma akwai guda biyu akwai ainihin wato raƙumi da kuma taguwa wa min al-baqar ithnayn a cikin shanu ma akwai guda biyu akwai sa akwai saniya kul ka tambaye su a zakarai ne harrama shin mazajen guda biyu na wato raƙumi da sa harrama Allah ya ce ya haramta amil unthayen ko kuma guda biyun taguwa da kuma ainihin wato a saniya kamar yadda a waccan aya ta farko shi ma haka Allah ta'ala ce wa min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'az ithnayn sai ce qul a dhakarayn harrama amil unthayen nabi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ya'ani zakar wal untha min kullin minhuma ubangiji ta'ala yana nufin namiji da mace na kowanne daga cikin su wal musannif zakar al ibn wal bakar anan kaga mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili rahimahullah ya ambaci al ibn raquma wal bakar da shanu wal ganam da al ganam to sai ma ce wal ganamu su kuma al ganam yashmalu da'an wal ma'az ya kunshi tumaki da awaki na fata an gane ƙaunuhu da ya ce ma'alufatan au sa'imatan amilatan au muhumala amma ma'alufa wadda ake kira ma'alufa wahiyar lati yattakhidhuha sahibuha lid-darri wan nasl ita ce wadda mai su ya ajiye su ne kawai lid-darri dan ya dinga tatsan nonon su wan nasl dan su dinga haihuwa ila ana kama ana ci in baki suka zo kawai ce a shiga garke kawai a kamo wani bujumin sa kawai a kayar da shi akwai da lokacin talauci bai shiga zukatan mutane da yawa ba akwai kasaita na fata an gane isa za ga yanzu masu kudin yanzu ma ba wani moriya suke wa kudin bai irin irin haka da mutum yana da kudin yana ci kuma yana tsoron kasa kare su kuwa na da dai an san cewa Allah ta'ala ya ma sa in ana ciyarwa ana taimakawa kudin yaukaka yake yana yana abin nan da aka sai ga mutum yana da garke guda musamman ka koma kana karanta tarihin magabata za ga irin wannan da yawa kawai garke za a shiga a kamo kawai a zo a yanka da aka in kaga ana neman kaji ko zabi to ai ai ai sai an yi ta ba bako hakuri sai an yi ta ba bako hakuri ko sati ba ba na ji wani hira da aka yi da wani ya je ko ina zaton senegal ya je ya ce ai shi da aka kawo masa wani abinci allah ya ce sai ya fi sati bai cinye shi ba ya ce rabin rago aka kawo masa aka kawo kayan ciki aka kawo kaza wai ya ce duk nawaye wai nasa ne na saukan bako ta nan za ka ƙara in kana jin labarin wasu wuraren za ka ƙara gane marowatan mutane ne mu allah mala za ga duk inda ka je malam za ga bako ai wannan falyukurim zai fahu din gaya ma to ta wanda za a yi zai bako da safe ya dafo ma indomi a ce falyukurim zai fahu ka kawo bakon ka indomi wallahi ce rabin rago fa shi shi kadai rabin rago in ka ji wanda suka je sudan suka zauna a sudan ko suka je za ka yi ta jin irin wannan su sun gane fiqhun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sa da yace fal yukurum dayfan an gane ko to za ka ga akwai wa'inda suke dabbobin su kawai na a tatsunonan ne kawai su ta haifa ƴaƴa wani lokaci suna a kamo a yanka ha kawai ma a kamo kawai a ce a yanka sauransu a ci a gida a raba makota da bayan Allah da a rarraba musu to wayannan su ake kira ma'alufa wala yara'aha fi kala irin wannan baya fita da si wato kiwo fil kalai a cikin gurin kiwo makiyaya wajen cin ciyawa ba a fita da su bal yashtari la alab mai su ne yake siya musu harawa au ya hasuduhu laha ko yake girbar ainihin wato abincinsu abinci kawai zai dama yana da gona aka duk karmamin karan da aka ɗebo a gonar da wannan harawar wake da waye da waye duk zai ci a kawo musu farraji to zance mafi rinjaye duk da malam mai iziya ya kawo su cikin wanda za a fitar wa zakka yace idan dabbobin mutum irin wannan ne kuma da wannan niyyar ya ajiye su annahu la zakata fiha zance mafi inganci ba zaka a cikinsu don shi nasa ba na sayarwa ba ne kawai ajiyewa aka yi a tatsunonansu a sha su haifi yaya a yanka a ci haka mala ce zance akwai sabanin malamai amma rajihin zance ba zaka a kansu an fahimta ko wa amma sa'ima wa hiya allati tur'a ko tar'a fi kala'in mubahin amma dabbar da ake kira sa'ima ita ce wadda tar'a take kiwo fi kalain a cikin ciyawa to ciyayi wuri wanda yake na kiwo na ciyayi mubahin na halal aktarul am mafi yawan kwanakin shekara wannan ita ake kira sa'ima mafi yawan kwanakin shekara in ma ka ganta a gida to dan wani lokaci ne kaɗan amma yawanci fita take kiwo ta je ta ci ciyawa da sauransu wata kuna mu'iddatun liddarri wan nasl kuma takan zama ita ma din irin wannan an tanade ta ne a liddarri wato dan a tatsunonanta wan nasil dan kuma ta haifi yaya ita ma zai iya yiwa ita ma tana fita kiwon amma ita ma din ainihin wato ba abin nan bace wato ba dabba bace wadda take da ake ake siyarwa ko ake abin a ita ma an ajiye ta ne kawai liddarri dan a tatsunonanta wan nasil kuma dan a ta haifi yaya kamar wayancan na farkon kenan kama qala ta'ala wa minhu shajarun fihi tusimun wato wa minhu daga gare su daga irin wannan abin din shajarun akwai ainihin wato bishiyoyi ko shuke-shuke fihi to simon wanda daga cikinsa su kuma suke samu suna suna yin kiwon su an fahimta daga irin kawai ciyayi da bishiyoyi haka suke zuwa su kiwon su kawai su kiwo su dawo ba sai da su ake ba kawai a tatsunonan su aika ba fa hadhihi fiha zakatu to wannan ita akwai zaka a cikinta ita wannan wadda take tana fita kiwo ta je fi sabilillahi take zuwa ta ta abin nan mai ita ba wata wahala da yake ne sai mata dusa ya sai mata harawa ya sai mata kaza kuma to wannan ita akwai zakka a kanta wal amila hiya allati yujiruha sahibuha lil hamli wato amila ita ce wadda mai ita yake yin kwadago da ita yake ba da ita haya lil hamli ala zuhuriha dan a dora mata kaya wato a bayanta war rukubi alaiha ko kuma a dinga hawa kanta ta zama kamar dabba sufuri kal ibul kamar raƙuma matsalar misali au ta kuna mu'iddatan lil harf ko kuma an tanade ta ne dan noma wato ya zamanto tana yin huda lil harf dan yin huda wa saƙai ko shayarwa ban ruwan gona kal bakari kamar shanu za ga ana musu haka wa qadin faradal malikiyatu bi ijabi zakati fiya malikiya ce kadai ta kadaita wajen wajabta yin zakka a cikin irin wannan dabbar amila khilafan lil jumhur kuma sabanin jumhur jumhur su suna ganin ita ma wannan amila din wadda kawai mai ita kwadago yake da ita ta je ta yi ainihin wato ta yi harkar sufuri ko ta dinga ban ruwa a gona ko kaza ko kaza ko kuma huɗa gona to wannan jumhurin malamai sun ce ba zakka a cikinta amma malikiya sun ce ita ma za a ba da zakkata wal muhumala ta karshe ita ce muhumala in kanar mu'idda littijara fa fiha zakatu urud tijara ita kanta waccan sagagatacciyar wadda ba inda take zuwa ba kuma haya ake da ita ba wani wahala ko kaya da ake dora mata to ita ma in kanar mu'idda littijara in ana aji an tanade ta ne don kasuwanci kawai a kiwata su zama irin manya-manyan nan akwai inda ake kai su suna daraja in aka abin nan shi irin wannan yake killace su a tirke su a ci abinci su yi nama su yi kitse sannan a ɗauke su a kai su wasu wurare a siyar in irin wannan ne na kasuwanci fafiha zakatu urudit tijara to a cikin irin waɗannan shanun za a ba da zakka irin ta kadarorin kasuwanci shine urudit tijara kadarori irin na kasuwanci shi kuma ta zakka kadara dama sai an ɗaga ta an siyar sannan sai a ba da zakkata ina fata an gane to ina gana an ce lokaci yayi sai mu tashi wal khair wal bigal abinda muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko